نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخوة muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah nan shi ne ya halice mu dan saboda mu bauta masa mu kada yi tashi da bauta ba tare da mu hana shi da bauta sannan kuma ina shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi Allah ne manzon Allah ne bawa Allah ne Allah ya turo shi da inta ta sako zuwa ga bayi wanda ya ji shi ya samu rahama ta Allah duniya da lahira wanda bai bi shi ba ya halaka duniya da lahira bayan haka ya kuma ba musulmi ina muku wasiki da kaina da tsoron Allah domin shi ne babban jari na ɗan adam ya kasance yana jin tsoron Allah wanda yake jin tsoron Allah zai samu ɗaukaka a wajen Allah duniya da lahira wanda bai jin tsoron Allah kuma zai kaskanta duniya da lahira bayan haka kwanakin da suka wuce kafin wata Ramadan ya zo da ‘yan kwanaki kaɗan mutane na ta cewa muna jiran wata ramadan ana ta jiran tsawon kwana kaɗan mutane sun kasu kashi biyu kashi na farko akwai waɗanda suna farin ciki da zuwan wata ramadan akwai waɗanda babu farin ciki da zuwan wata ramadan to su ma waɗanda sai suka kasu ga wata hanya waɗansu waɗanda suke farin ciki su gan shi Allah ya ba su iko ganin shi waɗansu kuma sun mutu suna farin ciki su gan shi su gan shi ba waɗansu suna farin cikin wata ramadan sun shirya jin daɗi da tashewa cikin kuwa da cikin geto da wajajen bakin flash da wurin shakatawa da jin daɗi da hotel da haka na koye da fila na sabon Allah da jin daɗi sai Allah ya karbe su kafin wannan wata sannan kuma da watan Ramadan ya shigo mutane suka karkasu cikin hali da daban wani ya mutu farkon Ramadan wani ya mutu tsakiyar Ramadan wani ya mutu cikin karshe-karshen Ramadan yanzu ma mutane wani zai mutu kafin Ramadan ya kare wani rakini zai mutu wani kuma bayan sallah zai mutu da haka yanzu hankalin mutane gaba daya ya kuma zuwa ga sallah mutane sun kuma zuwa ga sallah ba sallar tarawih ba hankalin su ya kuma ga sallah ba zuwa masallaci sallar kishiyar da su ba hankalin su ya kuma ga sallah ba sallah tana fita ta same su ba a'a akwai sallah da ta same su shi ne su ga yin sallah ko liman ya zo ya yi idi ko bai yi idi ba ko su dai uban su dai su dai abin da suka bukata su ga wannan rana su je ka ubi kira hankali ku kira hankali mutane na farko Allah ya tajo kan da lokuta saboda mutum ya samu ga mata mai yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi na ummul mu'minin Aisha ko waɗannan kwanaki guda goma yana raya yana raya ku kuma yana tayar da iyalansa da haka kaga sai kai ka zo masallaci kamar ƴaƴanka masu ibada in ka mutu ya za a yi sallah wanda bi ya tantance abu da shi masallaci a zo wanda bai kai ba a rinka koya masa a gida a rinka mai kado a ce mai yi sallah in ya yi sallah za a ba shi kado har ya tashi yana son sallah amma kai ka zo masallaci kana da kanta cikin gero ba su sallah Allah zai ka tsaye ba da haka dole ƴaƴanku ku zo da su ku koya musu ibada ka jibi daren lailatul qadr da ake nema cewa 27 ba tabbas bane yana iya zuwa daren 21 ko da uku ko da biyar ko da bakwai ko da tara hasashe ne ake yi Allah ya koyi da haka dole sai an tashi addini ba sannan kuma muna da hankalin mutane abu ta farko cewa sallah ba tabbas bane ga wata kaso wata ba da yawa tana yiwa su mutu a kai su ko wata makabarta ta akwai tayar sallah dai ba a sai sallah a kai su in ma ka mutu ko ba su bude ka ba ba ka samu wannan sallah abu na biyu wanda ya kamata mu gane shi ne cewa bai dace wata ramadan bai ake ibada ba lalle akwai lokutan da mutum na samun dama amma ibada abu ce wanda take wajibi in ya sa dan adam ya kamata ko ya shigo ta Allah saboda bauta Allah ya halice ka abu na biyu baka san lokacin da mutuwa za ta zo ba tana yiwa ta zo ba cikin wata ramadan tana yiwa ta zo ba cikin wata ramadan abu na uku bautar Allah tana buƙatar ka yi ta kamar kana ganin Allah ma'ana babu lokacin da za ta yanke kamar kana ganin Allah domin in ba ka ganin Allah Allah yana ganin ka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara a cikin hadisi wanda Jibril ya zo ya sa akan abin da ake rubi akan kyautatawa sannan kuma daga cikin abubuwan da kamata ka gane wata Ramadan ba shi kake bauta ba ba ka bauta ma Allah don Allah ya cancanta a bauta masa ba wa bai da lokacin da zai cewa ga lokacin da zai ma ubangidan da da'a ga lokacin da zai ma ubangidan da da'a ba dan haka masu bauta ma Ramadan da wata Ramadan ya wuce ku kafirce su da sallah wasu kuma a daina yin sallah a kuma ana jamdi game ni a kuma sabon Allah ai hasara da wannan don tana yiwa za ka mutu ne ba cikin wata Ramadan ba sannan kuma watan Ramadan muna kira zuwa ga mutane su so mutum wanda ke masu kyau ba muna ganin abin da ke faruwa kasashen da nan yanzu saboda gudun a taimaka wa talakawa da yawan masu kuɗi yanzu sun gudu su baka sannan wasu sun ɗauki jirage sun yi ɗero wasu sun ɗauki jirage sun yi shin wadansu sun ɗauki jirage sun taimaka da sun zai ibada yau mutane na cikin kwankunci mutane na cikin talauci kudin da ku ɗauke ku ba mutane su abinci amma kun ke san maka kuna alfahari kun bar bayan Allah cikin kunci amma kuna da wai kuna neman masoyan Allah shi kan ku Allah ce irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama yarhamkum man fis sama in ji wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ku ji tausayin na kasa sai Allah ya tausaye ku amma kawai kun ɗauki jirage kuna wani titir titir da kuɗaɗe wani ma da kawo ne da tafiya aikin umra wani da sun zai da iya ba da iya yin tsawon Allah wanda kuma an gudu wai saboda to talakawa ba za su mutu ba za su rayu kuma za a yi ni kuma za ka dawo kuma za ka zauna a cikin mutane dan haka kuma muna kira da duk wanda Allah ba wani matsayi makwabcinka mahaifanka duk wanda ya kamata ka taimaka mishi ka taimaka amma abin da kuke so a sa na gaba na gaba wannan lalata ta siyasa ka ɗauko lin bilitan bilitan ba a san ka wanda ya haife ka don ba farti guda kuke ba baka taimaka mai ba ka tabbatar da billahi alladhi la ilaha illa huwa kana cikin malaki ba ruwan Allah da kai sannan kuma yi tsaye kuna taimaka mu kunnan ku amma kun bar iyayen ku wannan kuskure ne kuna mai tashi shekara ya halatta ka taimaka ba waɗanda suka baka ɗaya abu ne mai kyau amma kuma iyayen ka su ne sam bayan hajjar Allah sai da iyaye dan iyayenka suna daji ba shi ke muka ba za ka kyauta musu ba dan iyayenka suna cikin gari ba hujja ba ce kace ba kai kake kun ka haifa ba kai ba ka son albarka amma sai ka ce al-izza bankuna wannan miliyo an turo kuɗaɗe mutum ya kuma shiga gari biyu dari biyar miliyon guda ga surkunan shi su je su yi abin da suka ga dama amma baban shi bai sha fikir ba saboda ba bi take su bane baban shi shi haihuwa tana yi bai san daɗin baban shi ba amma ya san daɗin baban mata ta yi ya san daɗin baban ka fishi karuwa ke daɗi da tunani cikin dukiyar ka ta halal ko ta haram ka taimaka ma iyayenka kai ɗan halal a biya salatin uwarka a aure ka kana daidai ana ce ma excellence ko kana da kuɗi ana ce ma excellence baka san kima uwarka ba kai ba excellence bane a wajen Allah kai ba kowa bane kai kansantacce ne kuma in baka duba ba wallahi Allah zai walakanta kai duniya da lahira ba ka da kima in ba wajen munafukai ba sannan kuma ya zo wajibi a taimaka wa mutane da Allah ya ce a bi tsari iyayenka na kusa da kai kowa wanda ya tantanta a taimaka musu haka ne ya kamata a yi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin Ibn Abbas da yake faɗa ya kasance mafi kyauta daga cikin mutane kuma lokacin da ya fi kyauta shi ne a cikin wata Ramadan da haka muna kira wallahi tallahi ko shi shi zai yinsa aikin addini ba wasa bane babu munafiki cikin addini mai so yayi aiki wanda bai so kai yi wannan babu da kuma babu da aljanna mu ba muna neman su ne amma dole ku ga mu da gaskiya abu da kace wanda kamata mu riki da shi saboda lokaci ya tafi shi ne cewa yan uwa musulmi lalle shaytan yana alƙawari duk ibada da kai wallahi sai ka rusa ta kenan ranar ashirin da tara da an ce an wata dan san rusa ibadar da aka yi ake yi ba wai ana tunanin a ibada da za a gina ba duk abin da kan gina mai tsawo karshe rubuta shi za ka yi jiya tana na an yi iskoke iskoke saboda ga azumi ba a shan mai yawa kuwan kuwan an tsara gidajen tele da wanda su gudun film film na banza sun shirya sannan an san kwarabon an gyara kallon fina-finan banza internet yanzu an shirya sannan kuma karuwai sun shirya makana sun shirya shashasha sun shirya gayu sun shirya da yin tsanna ta sa gidajen iyayensu ta sa gidajen iyayen abokanansu a sashen shinkafa saboda a samu kuɗin kuwa a sashen kaza in iyayen ba masu da hali a sashen abin da za a rage shi a sashen ɗan abin ya tsohuwa a rinka ɗiban kilo biyu na shinkafa ana hita da su ana kai zuwa in an samu kuɗin sosai ko kuɗin yi ma budurwa kuɗin mulki da wata irin lalata da ɗaukar tsohon kaya ana jefa su ta bayan gida da wani tsohon gambu da wata tsohon kujera da wani tsohon mutane da ya an haɗa kuɗin yusuf da lalata Allah subhanahu wa ta'ala ya kallo da iyayen da gabaɗayan kuɗi suna zuwa kuwan sannan kuma a zo wai saboda bariki in ma kai an da ya mace sai ma ka ce mata ta kawo samarinta ka je ka siyo musu kaya da fitsara ranar hita su zo ka zo ta yi maka fure zan zan ɗanta ta ce baba na zo in yi ma kai zan zan ji shiri na shi ko ce saba in son kana lahiya sai a ba su kuɗin sosai ka zo tsohon banza ka lalace ba ka san ciwo ka ba wallahi wallahi ku sani ba a san san kafin rajistar kusan musulmi Allah ya fi mu hannu da muka yi in muka bi Allah wallahi kafin mu daga hannu Allah ya kafa babu wani expert babu wani specialist duk ɗaya da aka yi in kuna son Allah ya taimake mu wallahi mu bi Allah walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin min as-sama'i wal ard ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وليكون من ولواليه ومن جبه أمفاني amma a dai Allah ku yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ko arfi sauti kuna gani sautiya ba su da wato su iya faransa ba su iya angare ba su iya nan ka kasar rasha ba su iya nan ka kasar china ba amma su ci su sha sai sun ba wani larabci da suke yi arzikin na Allah ne in ku bi Allah Allah ya kuce amma wannan ko zakal ba dai da Allah yake aiki ba ya tabbata sallah ya hukunta ba fi gidajen giya babu Allah su kaguwarku babu Allah su gafi gafi babu ma'anar su yi su babu ma'anar su shashin su sinatirar da aka yi hotel da sinatirar da aka yi cikin bila bila da yan mata da ake gayyata na sallah duk ana bada abin da Allah ya yi kuɗi sannan a dawo a tare da hannu Allah ya tafiye mu wannan ƙarya ce kuke yi in kun bi Allah Allah ya wadatu da ku Allah bai shi da mutum ya san mai gaskiya ya san mara gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala shi da mu gaba da ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنت وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم من أراد بنا أو أراد ببلادنا شرا فأشرك في نفسه واجعل كيده في أهله وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين